الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام wanda fadilatu sheikh safiyur rahman al-mubarakfuri ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan bayanan da aka gabatar mana na tsananta azabtarwa da wahalarwa waɗanda ƙuraishawa suka ninninka akan bayin Allah musulmi waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a birnin makka waɗanda suka rage ba su yi hijira zuwa ƙasan habasha ba da abin da ya ba su haushi na walwalan da musulmi suka samu da jin daɗi a ƙarƙashin sarki annajaki na habasha wannan ya daɗa tunzura ƙuraishawa suka dada ƙoƙarin hucewa akan waɗanda suka rage na tsirarun musulmi a birnin makka a wancan lokaci saboda haka mazu Allah sallama bai wa najmi iza hawa ya ce ya kafirce da maganan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun madana fatadalla wato billazi dana fatadalla kamar yadda ya zo cikin ruwaya kuma ya tofa yawo wa annabi ya yaga masa riga annabi ya masa mummunan a a tsakanin mutane wato ka Allahu sai burujin mukayyada amma duk da haka sai da wannan zaki ya zo ya kama shi kanansa ya kashe shi ya kama hanya ya tafi hukuma bin abi muaye shi ma ya taba ruwa ya taka wuyan annabi da kyar aka kwaci manzo Allah tun da sai da idon su suka fito zuwa zuwa dama ya fada ya ce inna zai yana dumburen nan sai na taka ke manzo Allah kuma ya zo ɗakin kaba ya sallah kamar yadda ya saba yin sallah shine uku ba bin abi muayyid ya taka wuyansa ko makwabcin annabi ne amma kuma shi bai yi imani da annabi ba bai yarda da sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi ba sai dai a wannan karo ce Allah ya kyale shi bai kama shi a wannan lokaci ba sai dama ba kowane mutumin da zai zo ya yi izgili ma annabi ya wulakanta shi ne Allah yake kama shi nan take ba akwai waɗansu wanda daga baya sun yi nadama sun musulunta sun zo suna takaicin abin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama wani lokaci haka ne mutumin da ya tuba man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba sai Allah ya yafe masa kuma kowa ya je lahira ba za a ce kai laifi kaza kai kaza ba in Allah ya yafe maka ya yafe maka Allah ya yafe mana na'am wa mimma yadullu ala anna tugatihim darasi na 62 ko yana daga cikin abin da yake nuna cewa manyan su kano yuriduna qatlahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna nufin su kashe annabi ne ma gaba ɗaya kowa ya huta marawa hubna isaqa abinda babban malamin tarihin na ibnu isaqa ya ruwaito an abdullah ibn amr bin al-as daga abdullah dan amr dan a qala hadartuhum yace na halarce su wa qad jama'u fil hijr sun taru a hijr isma'il a can bayan mun yi bayani hijirar Ismail da yake jikin ɗakin Kaba wani ɗan fili ne da yake aka rage shi yana cikin ɗakin Kaba amma sai aka rage shi saboda kuɗinsu na halal bai kai su gina wajen ba sai suka fitar da shi waje amma sai suka sa alama sai aka wayi gari manya su suke taruwa a wajen ko da hanzi ko da rana ko da yamma idan kai ba ka kama kasa ba to baka yi saka je cikin su ka zauna ba ai sai masu kuɗi ne inda suke zama su fitar da kujeru eh, ko a kimfila darduma eh, ko gudun bura eh, a kimfila kai baka da fifi zaka je ka zauna wajen ai sai dai in ka je gefe ka zuguna ka zama dan aika kenan yan uwanka waɗanda za ka je ka zauna tare da su sai dai ka je gindin bishiya ko kuma wani karkataccen benci to nan ne za ku je ku zauna saboda kure kure amma dai wajen manya ba kai ba to kaga ko hijira Ismail din ne a lokacin ba wanda ya sai shiga wajen idan ki ba koga bane a birnin Makka in za ka zauna a ɗakin Kaba a matsayinka na talaka to sai dai ka zauna a gefe to saboda haka sun taru a wannan wuri wa zakaru rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ambace annabi da yadda ya zama musu barazana a ainihin birnin makka wa qalu suka ce ma ra'ayna mithla ma sabarna alai suka ce ba mu taba ganin irin hakurin da muka yi akan sa ba min amri hadha rajul na al'amarin wannan mutumi mai sabon addini laqad sabarna min ala amrin azim hakika mun yi hakuri a bisa al'amari mai girma amma kuma abin ya dame mu to ya za mu yi mu yi maganin sa wani mataki ya kamata mu ɗauka a kansa wa baina ma hum kazalik suna cikin maganan annabi isala a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi ya kullo lakin kaba fa aqbala yamshi hatta hatta istalama arrukuna sai manzo Allah ya zo yana tafiya har sai da ya zo ya sumbaci wato rukuni a rukunin abin nan na hajarul aswad akwai arrukunul yamani akwai rukuni na alhajarul aswad shine black stone inda ake fara tsawafi kenan kuma da inda ake karewa kenan duk wanda zai yi tsawafi to da hajarul aswad zai fara da hajarul aswad zai kare kaman hajarul aswad shine kafaran harama hajarul aswad shine kallama alawatu kuma idan babu mutane za ka iya gani amma inda mutane da yawa ba za ka iya gani ba ko ba za ka iya zuwa kusa da wajen ba to sai suka sanya alama da layi aka ja a kafa aka ja layi wani lokaci saboda sun koso ba iya ganin layi amma lokacin da akwai layi lokacin muna zuwa lokacin layi haka sun dan ja fenti an gwada ga alaman hajarul aswad to saboda sun koso mutum yana daga kansa ne saboda numfashi yakan zamo matsala to ba wanda zai je sun kuya to da suka lura ba a lura da wannan to sai suka sa a dungun ginin da aka yi na ɗakin kaba. Asalin tarihi ya bayyana cewa Ottoman Empire sun yi gini wajen kewaye ɗakin kaba. Suka yi gini sai suka bar filaye a gefe a matsayin inda za a ringa sallah. Duk fili ne na ɗakin kaba. amma ginin da suka yi sai suka zagaye ɗakin kafa daidai inda ɗakin kafa yake saman saki da babu komai da ɗan filin da suka bari a gefensa gabas da yamma kudu da arewa amma in ka tsallake wannan filin to masallaci za ka samu in baka yi wasa ba ma fata za ka yi saboda kofofin iri ɗaya ne filin ɗin duk iri ɗaya ne lambobin kuma barkatai ne suna da yawa kun ga wanda ya gwada ta ko'ina za ka iya shiga wato masallacin kaba amma in ka shiga masallacin sai ka gangara tukuna sannan in ba ka je can tsakiya ba ba za a ga lakin kaban ba kana masallacin kaba ba lalle ne ka ga lakin kaba ba to balle yanzu za ka yi gini ga na sama ga na kasa ga na karkashin kasa eh sannan ga na shan kwaloluwa to wannan ginin da aka yi shi na farko tun zamanin Ottoman Empire ba su rusa shi ba ya za za ka rinda ganin sa wani ja ja ja ja burawun burawun haka kamar yadda ake fala ko yarjejeniya ne aka yi ko menene ko dai wani something like that sai amma dai ba wannan ne muke so mu kawo ba bayanin da muke so mu kawo akwai ginin da ya kewaye ɗakin ka ba haka amma aka yi ƙofofi barkatai tunda in ka shigo masallacin kaba to sai ka daɗa nausawa can ciki sannan za ka je inda ɗakin kaba yake da filinsa ina kyauta zaton gudurawa sun gane bayani na tunda na faɗa na sake maimaitawa to a jikin wannan ginin da yake kewaye da ɗakin kaba shi sai suka sanya alama in kana so very simple daga ina ake fara dawafi sai a ce ka duba gefenka inda ka ga koriyar alama to nan ne saboda haka za ga abin wuta kaman abin wuta kaman abin lafiyata nan sai dai ya dan fishi da kalan kaman wannan abin lafiyata ya dan fishi tsawo kaɗan shi ne wanda aka sa shi koyaushe 24 hour yana nan da wutansa ko zan ba a lauta wuta a makka in ka ga an ɗauke wuta a makka gidan da kake to gidan da ya samu matsala amma dai a ce an ɗauke wuta ko ba a ɗauke musu wuta kuma duk irin jijjigan da ake yi da menene da ake yi ko ba a ɗauke musu wuta ta ga ikon Allah kenan mu da kayan jida su da ba su da kayan jida mu muna da kayan jida amma sai mu yi awa 24 ko 24 babu wuta Allah ya kyauta to daga nan ake fara ainihin dawafi wannan na kawo bayani ne saboda munasaba tunda ba tarihi ne kawai muke karantarwa ba kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo tumbaci wannan alhajarul aswad wannan ya gwada tun kafin maganan aikin haji ko tsarin aikin haji a musulunci yanzu akwai girmama alhajarul aswad akwai wanda suka taba sace alhajar lafi wa sinai kwarai da gaske sace ce suka yi gaba da sai da aka yi yaki aka dawo da shi wannan kuma wani labari ne daban wai muhajiri ke ake Allah kyauta na to manzo Allah ya zo ya sumbace hajar al-aswad inda ya sumbace hajar al-aswad ya gwada zai dawafi kenan kuma tsawafin nan da ake ga ɗakin Ka'aba wato za a ce kamar ma ya fi nafila ne tunda wajen dakin kaba ne kawai ke da wafi bayan dakin kaba ko wani daki da ake masa da wafi a duniya in ka ga wani waje an girgiro ana masa da wafi to yan bid'a ne masu ɓarna ne sai ne za a koya wa mutane kamar a nan za a iya kwatankwatin irin dakin kaba waɗanda za su tafi abin da irin waɗanda suka fito daga bukkuri irin waɗanda suka fito daga yayu da waɗanda suka fito daga a koya musu in ba haka ba kan su je su rikice gaba daya to kaga wannan ai an san karantarwa ne ba wai ana son a yi kwatankwacin ɗakin kaba da za a ringa ba da dama wa mutane suna zuwa suna dawafi da sunan ibada ba. Don haka ya sa liman malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yace in Allah ta'ala ya baka dama ka je makka abinda ya kamata ka yawaita yi shine dawafi ga lakin kaba tunda in ka dawo garin ku ko kana son dawafin ba za ka yi ba sai dai a mafarki to kaga dawafin mafarki kuwa wato ba aikin ibada bane kawai ka sa a ranka ne eh a yawaita yin dawafi in akwai hali amma yanzu saboda cinkoso ba sa barin mutum ya je musamman ka je da kayanka na gida ba za su barka ba sai idan ka sa ihrami saboda ana samun cinkoso da yawa wannan matakin da suka dauka ya sa ya samun sauki na rashin yin rauni wa mutane ko kuma mutuwan walansu to amma kuma ana samun mutane da yawa in suna son su je dab da lakin kafa wanda za ka rinka tabawa sai su je su sa ihrami ba da sunan umura ba ko mai don saboda yaudara to mu ma ba ma goyon bayan haka eh inda Allah ya ga dama sai ya kawo ka zamanin da za ka kishin gida kai bacci a cikin dakin Ka'aba amma da bai kawo ka zamanin ba a yanzu saboda waɗansu dokoki to kai hakuri amma ka sa ihrami in ka je su afkarawan za su ɗauka kana umra ne tun da ma abin da suka ce duk mai umra ba za a takura ki ba ba za a hana ki haduwa da ɗakin kaba ba saboda haka zai iya zuwa ya je ya dafa ɗakin kaba duk da wasu sama yana dafe da ɗakin kaba shi yasa in ka zo da ihrami sun san kana umra ne to kai kuma kawai kana zaune don kana son ka je dab da ɗakin kaba sai ka sa ihrami to baka yi tuwa-tuwa ba yasa yan Najeriya da yawa da suke haka ni ba na jin mamaki saboda su sun saba kiwatuwa cikin harkokin addini. Problem ɗin mu kenan yan Najeriya. Cikin kowane al'amari sai mun yi kiwatuwa. Kuma kana so Allah ya karbi ayyukan ibadan ka. Sannan ka je ka yi yaudara. Sai ka ji wani ya ce ai kullum sai na sa ihrami. Sai ya sa ihrami su bar shi ya shiga ya je ya yi dawafin bayan ya yi dawafin ya fita bayan ya fita tun da bayan gidan yana waje ne bayan ya fita sai ya sauka ya gangara ya je karkashin kasa ya shiga bayan gida bayan ya shiga sai ya tube ihrami sai ya saka a leda sai ya sa kayansa na gida sai ya dawo sai su bar shi cikin masallaci kawai amma ba wajen ɗakin kaba ba eh kaga zuciyarsa yana ce oho dai wato dai na shiga eh to amma Allah ya karba to that is the problem Allah ya karba tunda duk ibadan da za ka yi sai idan Allah ya karba bai karba ba ya zama shirme wannan kenan na'am wurin shawa sun zauna suna tsaibuni suna kokarin ɗaukan matakin yadda za su gama da annabi kuma a hijirar Ismail dab da ɗakin Allah sai da annabin ya shigo yana shigowa sai ya tsaya wajen alhajar al-aswad ya sumbace shi zai fara tawafi kenan domin ya nuna musu cewa shi ya shigo in ibada thumma marra bihim ta'ifan bil baiti annabi yazo ya wuce su yana mai tawafi saboda in ka je daga hajarul aswad abinda zaka je ka wuce zaka samu makamu ibrahim a gefe da makamu ibrahim dutsen a daf jikin ɗakin kaba yake zamanin sayyidina umar ne ya kama yadda shi gefe yana gefe bayan ka wuce dungun hajarul aswad daga nan kuma sai ka samu ainihin kofan ɗakin kaba shi ma ko kuma suna fesin din juna to da kofan ɗakin kaba in ka ɗan matsa gaba za ka samu ƙaramin kofa na shiga hijirar ismail don haka in ka samu hajarul aswad a nan dundun hajarul aswad a nan in kai haka to hijirar isma'il yana nan ne kun ga kenan ya dan fara tsawafi kuma dole zai wuce su tunda zai wuce ta baya in ya dawo ta nan zai samu arukunul yamani idan ya dawo wannan dungu zai samu arukunul shami da arukunul shami ko arukunul yamani sannan kuma sai ya samu rukuni na hajarul aswad ina fata an fahimta saboda haka kamar yadda nake zaune a nan sai mu dauka cewa hijirar ismail yana nan gaba wato ta gaba na kenan yana yamma to ka gan ya fara daga nan haka yake yi ba wai za ka yi da wafi kai haka bane akwai yan najeriya da suke yin haka walan su lalatattun malamai domin saboda sun ɗauko tsari na matsafa ko na aljanu domin su cutar da bayan Allah za a gansu wajen ɗawafi ana yin haka su suna yin haka ko ka hana su ba za su bari ba wannan wala kad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khala wala bi sama sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun saboda kan nan je wajen safa da marwa ana farawa daga safa su za su fara da marwa za su yi akasi yadda mutane suke su kuma akasi za su yi saboda an ba su kuɗi an tura su su je su yi haka domin Allah ta'ala ya juya al'amarin wani ya mayar masa akasi saboda tsabar neman duniya Allah ya sauwake to gaba da haka maza Allah ya wuce su a hijirar Ismail yana da wafi ba ruwansa da abin da suke faɗa wa zama zai hobi bajin kawo yana zuwa kuma da ya zo sai wasu suka fara sai gumi eh suka dada suka ce ai gashin nan ai kaza da kaza suka faɗi ba zaƙe mazannani wani abin mamaki ya ji abin da suka faɗa shine mai wannan ruwa ya ce fa araftu zalika fi wajhi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni na gane cewa annabi ya ji maganar su ransa ya baki saboda fiskansa da na gani ya canza fiska falamma marra bihim thaniya sai ya zo zagaye na biyu wa mazuhu bi mithliha sai suka sake fada masa bakar magana ko kaga ba mamakin ya zo na uku za su dake dama haka ne za su yi masa taron dangi su dake shi ko mutumin da yake dawafi yana ambaton Allah ne ko da ke an halatta magana tunda kana tare da dan uwanka zaka yi magana har ma waya naka bugo maka wayan dole zaka yi daukawa amma wayan da ba na dole ba zaka dauka kai da kaje kana aikin ibada kana neman gafaran Allah kana neman biyan bukatu kuma wani ya bugo maka waya ka dauka kana ta tafi kana ta ya gane na da wafi bari in ɗauka maka hoto in ka ɗauki hoto ma ka yi a banza saboda me saboda baka yi domin Allah ba akwai masu yin haka ka je ka sa ihrami ka ɗauki hoto ka je wajen abun nan ne ka ci ka ɗauki hoto waje kaza ka ɗauki hoto ga mu a makka cikin ɗakin kafa ka ɗauki hoto to ka rubuta ladanka kuma aikin haji ne wannan miliyan bakwai ko takwas ka kake a banza baka da lada saboda haka yana da kyau a kiyaye haka idan mutum yana da wafi an batun Allah yake amma an ha an ba shi dama yayi magana sai za aka ce ba a da wafi sai da alola sai da alola in alolanka ta karye wasu malamai suka ce ka je ka sake alola wasu kuma suka ce ba sai ka je ka sake ba ni ma yana da fahimtar ba sai ka je ka sake ba duk wajen sakewa da dawowa zai yi wahala ka samu dawowa akwai lokacin da in ka fita ka fita ke nan su barka ba to ka fara dawafi uku ko hudu alola ta warware ka je za ka sake alola ka zo ka jona ka ci gaba to an hana ka dawowa dawafi kuma sai ka yi bakwai yarin kenan in ka yi uku ka bari ya ji ruwa in ka yi shida ka bari ya ji ruwa sai ka yi bakwai din nan من هدر الأسود إلى الهدر الأسود أيضا فكاي بكاي to amma idan an gama dawafi bakwai ana sallar nafila to kaga babu yadda za a yi baka da alola kai sallar nafila sai dai in za ka yi taimama saboda shi ma ka fita ka je kai alolan ka dawo don sallar nafila zai wahala ku barka ko da yake kana iya yi a can waje amma ka ga illa lura ce kana iya taimama eh kana iya taimama amma da dama mai dawafi yayi magana idan ta kama amma dai ambaton Allah yake yi to manzo Allah yana ta ambaton Allah su kuma suna ta tsaye gobe suna fada masa bakakken maganganu falamma marra bihi musaliya lokacin da annabi ya zo ya wuce su karo na biyu ba ma zo bi misliha sai suka faɗa masa bakakin maganganu fa'arar su zalika fi wadhe ya ce kuma na gane haka a fuskar sabon yaji sun marra bihim salisa sa'an ya zo ya sake wuce su na uku fa ga ma zuhu bi misliha suka sake faɗa masa magana kaga sun samu dama ne fa waqafa sai ya tsaya yana da wafin sai ya tsaya sun maƙala da ya tsaya sai ya ce أتسمعون يا معشر قريش يتقو تارن قريشا وكنا دينا كمان ده هو سنة بيان كذا كتير يا كو جماعة kaga dole kowa ya saurara ya zo ya ce ya tasma'una ya makara ƙuraishin ya ce kuna jina ya ku taron manyan ƙuraishawa na san kuna dina sai ama wallazi nafsi bi yadi yace wallahi ina rantsuwa da wanda raina yake da hannunsa ne Allah daga jitukum bizzabh yace hakika na zo muku da yanka abin da na zo da shi yanka ne in baka karɓa ba yanka ne wannan hukuncin Allah ne to ba mamaki wani ba zai gane ba shi yasa a yi na daɗa fassara yace na zo muku da yanka wato abin da na zo muku da shi ku karɓe shi ku kubuta da barin yanka in ba ku karɓe shi ba to za a zo a yayyanka ku kuna ji kuna gani sai kun bi tsarin Allah To wannan magana da annabi ya faɗa mutu sun san ba maganarsa ba ne, sun tsorata. Dama wani lokaci ana samun haka. Sun tsorata da wannan magana, saboda haka da suka je fa aka zace kauma kalimatuhu sai maganan annabi ta kama mutanen suka yi tsit hatta ma minhum rajulun illa ka annama ala ra'sihi fa'irun waqi'a babu wani daga cikin su face idan ka gan shi sai ka ɗauka tsuntsu ne yake kansa ya yi shiru ba ya sanya motsa ka da tsuntsun nan ya tashi har da yan barazana da masu cika baki don ka san a irin wannan tare da maza ai yana zuwa zan mange shi amma sai ga kowa ya tsaye saboda ya san consequences din wato ba zai yi kyau ba duk da ba su yi imani da shi ba sun raina shi amma sun yadda yana da alaka mai karfi da Allah kuma suna tsoron addu'a mummunan addu'a amma ka ga banda mutanen yanzu yanzu wani za a ba shi kuɗin mutane ya ci ya ci ya ci inda za a ƙara masa da jinin mutane ma zai sha ana masa mummunan addu'a bai dame shi ba sai ran da kuma Allah ya kama shi tab shikenan kuma sai ga waɗanda yake cutar su suna jin tausayinsa duk abin da yake faruwa kenan yanzu wani zai zai zalunce ka sai ka ce Allah ya isa sai ce eh ka sake fala ka sake fala din sai ka sake falan Allah ya isa yace ai da bai isa ba da ba zan zalunce ka ba na taka ka ka je ka fada ma Allah to muna da wannan saboda tsabin giyan mulki ko kule ko kuma lafiya da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada mutunta to hadari ne ko zai kayi haka mala'iku suna rubutawa sai Allah ba zai kama ka lokacin ba amma fa lokacin da ya kama ka kuma to ka san ko akwai annabi ne ko manzo ba zai kwace ka ba balle babu eh ba zai kwace ka ba sai dai in ka tuba ka gyara halinka kawai wannan kenan saboda haka kowa yayi bai hatta inna akaddahum fihi malam ya ce hatta wanda yake tsanantawa yana ce ni da zan fille ki ma kowa ya huta la yarfa'uhu bi ahsani ma yajidu yana faɗa ma annabi yana rarrakin sa da kalmomin da suka zo musu a lokacin kai hakuri kai hakuri wannan mummunan addu'a da bayanin da kai ka janye suna son ya janye wannan bayani saboda saura zana wa yaqulu yana cewa in tarbiya abal qasim suna ce ka je abin ka ci gaba da tsawafin ka ya kai baban alqatu fa wallahi ma kunta jahula suna ce ai wallahi kai din nan kowa ya san ka ba wai ba san ka bane kowa ya san ka kun ga kenan sun yi automatic riba dangane da matsayin su na da to ana samun haka wannan kwatan kwacin abin da ya taba faruwa ne wata rana har yayi musu mummunan addu'a aka ce ya alkunutu shi yasa aka ce alkunutu sau biyu aka wannan kan da ya musu alkunutu ya ce da wane da wane da wane ya ce ya Allah ka halakar da su mai ruwayin ya ce dukan su ta da aka kyauta ya kin madam ba wanda ya zira kun ga wannan addu'a ta kama su wata rana kuma waɗansu mutane sun zo sun nemi waɗansu malamai makaranta Kur'ani aka ba su ashe yaudara ne sai da suka je hanya kafin su isa inda za su karanta sai kabilun wajen suka mutu taron dangi sai suka kashe su gaba daya aka zo aka fala annabi ga abin da ya faru shine ya fara alkunutu sai ya ambaci waɗansu kafirai masu tsanani sannan kuma ya ambaci kabilun ma sai da ya ambace su ya ce ya Allah ka la'anci kabilar ri'a da zakwana wa utayya أقت الله ورسوله يتي ده قبيلا قسيا يتي وطن لنسو ساقا وعلا ده منزلسا غير وطا قدا ينعي زي aka turo mala'ika aka ce masa rubutu saboda Allah ya riga ya kaddara ya dai wata guda yana yi ku duba fa annabi ya yi wata guda yana addu'a Allah bai karba ya zartar ba sai aka turo masa da mala'ika aka ce ya bari aka saukar masa da ayan lai salaka min al'amri kaiwon aw ya tuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun aka saukar masa da wannan aya ai baka da alamari baka da komai cikin alamarin Allah kai kana karkashin umarnin Allah walannan mutane idan Allah ya ga dama zai yafe musu in ya ga dama zai azabtar da su amma dai sun yi zalunci malamai suka ce abinda aka fahimta shine da yawan su za su musulunta ke sa aka ce ma annabi ya bari amma an barki yayi na wata guda domin ya huce to yanzu kai in kana da bukata wajen Allah addu'o'in kwana nawa za ka yi dukan mun nan tsayin mu shine Allahumma rzuqni emergency ko ba ka bane ya Allah ka abota ni wai emergency emergency shine ne ne yanzu yanzu ko nan da nan eh Allahumma rzuqni emergency ko ka zan kai wannan addu'a ba fa Allah ba zai karba ba don akwai yuzgiya fa inna Allah la mukriha lahu ai Allah ba mai tilasta shi ai lallaba yake yi to gashi an karantar da mu annabi yayi kanata shahara thumma taraka wata guda ya ga an ka hango danja kai kun ka duka hango danjoji kawai ka kama addu'a eh kai kai saboda sai abin ma ya zo ya wuce ba tare da wata matsala ba to kun ga kunutun farko da annabi ya a dakin kaba yanzu ya same su suna ta tattaunawa cewa yadda za a kashe shi da abin nan ya ce a'a ya ce ai da wane da wane da wane ya ce Allah ya maganin ku to sun tsorata suka yi ta baki hakuri suka yi ta baki hakuri wani da ya riga ya addu'a wannan kan taka to kowannan ma da yayi ta shafi wadansu amma wadansu musulunta tunda mai bada labarin yana gefe yana ganin abubuwan da suke gudana ana samun haka waɗanda za a gansu su suna gefe ba za su iya tare wani abu ba. To bayan turara shi annabi ya gama ayyukan ibada ko ɗawafinsa, falamma kanar da lokacin da gari ya waye, ita ma wuka zalika korona amma suka sake haduwa, sun ga sun manta da abin da ya faru jiya, suka fara ambatonsa. Eh, istala alaihim, sai sake fitowa garin su, sai sake bayyana da ya sake bayyana suka ce to dama yana fitowa to kar ku bar shi kawai yayi abin nan gaba ɗaya mu tafi mu je mu same shi wa wasabu ilayhi wasbata rajulun wahid shine suka kai farmaki ma annabi farmaki irin na mutum guda wa hatu bihi suka kewaye shi falaqad ra'aytu rajulan minhum mai ruwaya yace ina ganin wani daga cikin su a kaza bai majma'i ridai ya tattara rigan annabi ya rike ya cikume ki wa kama abubakarin duna abubakar bin abi kuhafa shi kuma ya zo domin ya kare ya kwace annabi amma ce daga baya ne aka faɗa masa aka ce ga abokin ka fa za su murkusa shi shine ya kamo hanya ya zo wa huwa yabki har yana zubar da hawaye yana kuka ya kunga sun takura annabi sun masa wulakanci da yawa wa yaqulu yana cewa takhuluna rajulan yanzu shin za ku kake wannan bawan Allah an yaqula rabbi Allah za ku kake mutumin da yake ya ce Allah shine ubangiji na wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum eh kamar yadda ta ambata amma la an yi kwatin ne kamar yake bati ne ba ayan ce ba yace a tattalona rajulan an ya kula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutumin da yace Allah shine ubangiji na ba ruwa na da gumaka za ku kashe ki to man tara kuwa saboda dan nauyin da suke dina Abubakar bin Abi Quhafa da suka juya suka bar annabi suka bar shi bayan sun wulakanta shi qala ibn amr abdullah ibn amr bin al-a yace fa inna zalika la shakku ma ra'aytu quraishan nalu minhu qat yace wannan yana ganin wato wulakanci mafi tsananin wulakancin da quraishawa suka yi wa manzon Allah ina gani a gaban ido na amma ba zan yi yin komai ba a gabana kenan ko a kan ido na intaha mulakasa وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أرواي الإمام البخاري لدى عروة بن الزبير ولد عروة تابعين الزبير بن الأوار كلا صحابي كما عروة ذلك ونانا عائشة رضي الله عنها shi ya sa urwa bin zubair kamar ya tashi a hannun nana aisha ne ya samu karatu da yawa saboda nana aisha tana ɗaya daga cikin waɗanda suke da hadisai da yawa kullum muna faɗa guda bakwai mutane bakwai a cikin sahabban annabi su suka fi kowa yawan hadisai ita kadai ce mace a cikin su ita kadai ce mace a cikin su saboda aka su waɗannan bakwai aka ce Abu Hurairata Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas Jabir Jabir bin Abdullah al-Bajali أنس أنس بن مالك صديقة عائشة بنت أبي بكر سننكما عبد الله بن عباس وابن عباس كذا ابن عمر عبد الله بن عمر kaga Abdullahi bin Amr bin al-As ma zai samu shugaba eh me yasa Abdullahi bin Amr bin al-As yake bada wannan bayani wannan sun ce bayanin na babansa ne Amr bin al-As wancan wakilin ta Quraishawa zuwa Habasha. Wannan sun ce a Abdullahi ne saboda tsakaninsa da babansa shekara sha ɗaya ne ko sha biyu kacal. Sukan zauna da ke da babansa ba a gane waye baba waye da. Sai shi yasa lokacin da mahaifinsa yake shugabanci shi yana kusa da shi. Kafin manzo Allah ya bar duniya yana cewa manzo Allah ni ba ina ganin wani lokaci baba ya kanna bin ya ce a fiya baka waye yana ganin babansa yana yana dan ratsewa yace kai biyayya wa babanka ko uba yana ratsewa ba rabuwa ne akwai yadda za a zauna da shi cikin hikima a yi masa gyara eh sai dai idan ka haɗu da uba dan bariki ya riga ya rika a bariki abin ya masa tsatsa amma dai uba da tsatsa zai gyara ma ubansa a inda ya dace inda ya yi bisa ladabi zai karba ya ce ya ya baka ya ce ka yi biyayya wa babanka to daga baya amr bin al-as da ya musulunta ya zo aka yi ta gwagwarmaya da ke sai da aka ba shi mulkin misra ai shi shugabanci a misra lansa ya bin shi in an yi abu kaza kaza ya ce babo abu kaza fi ba daidai bane abu kaza fi ne daidai haka mahaifin yake hakura to tsakanin mu shekara goma sha daya ko da yake a ka'ida ko ma shekaru biyu ne ko uku ai na gaba na gaba ne na gaba na gaba ne kwarai da gaske ko gwamnati ma tana cewa akwai seniority wanda ya fara aiki ɗaya ga wata da wanda ya fara biyar ga wata wane ne siniyan wani wanda ya fara ɗaya ga wata shi ne siniya in an zo tafka ritaya za a yi ma wanda sannan an zo biyan gratuity a dunkule wa za a fara zaki a yanzu ga kyale sai kuce mai ɗaurin girmi shi za a fara zaki to wannan kowa za a ji a bakinmu ba Allah ya sa a gyara Allah ya sa a gyara mutane da yawa suna suna ritaya kuma suna son a ba su kuladen su a dungule alal aqal zai taimake su ko tunda ana samun kuladen ya kamata a danna zuciya a hakura ma da wani aiki tunda za a tara yan ritaya gaba daya a ce kuladen kun nan fa za a yi aiki kaza ne za su ce a fasa da Allah a ba tunda wani ma ya kusa mutuwa wani ma yakan mutu da ɓacin rai ko da ciwo bai samu kuɗin sallamansa ba wato bayan an je lahira akwai aiki kai in baka dibi laifuka da yawa ba kana ganin laifukan waɗansu sai ka ce a lahira kawai in ana binciken su ma kana iya zagawa ta bayan mala'iku ka shiga aljanna ba sani ba zama da baka zarfi wani rikici ba Allah kyauta Allah ya samu dace na'am da ruwayan urwa bin zubair qala سألت ابن عمرو بن العاص ناتم بين أن عمرو أن عاص عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني أبان الأباري وأخبرني كبان الأباري بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم yace ina son ka bani labarin wani abu ne mafi tsanani na wulakanci da kaga Qurayshawa mushrikai sun yi wa annabi da ce zan faɗa maka yasa urwa yana cikin tabi'ai ne ba cikin sahabbai ba قال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في هجر الكعبة النبي أنا صلى هجر الكعبة وتلاك الكعبة إذا أقبل أقبى بن أبي معايد وترانا أقبى أن أبي معايد يدو يتسكن توشو فوضع ثوبه في عنقه يأتي تفا تنسى ya shaƙe wuyan annabi fa khanaqahu khanaqan shadida ya shaƙe annabi shaƙewa mai tsanani fa aqbala abubakar hatta akhadha bi mankibai abubakar ya zo a gurguje ya kama kafaran ubba bin abi mu'ayy wa dafa'ahu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tunkule shi gabanin annabi wa qala yace ataquluna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu za ku kashe mutumin da yace Allah shine ubangiji na وفي حديث أسماء حديث أسماء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ولنا مجنتا هو لنا يا أنت إيه؟ آه. عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير فينا مجنتا ولنا أنت أبو الزبير بن الأوام أبو عبد الله بن الزبير Zubair bin al-Awwam babban sahabin annabi ne sannan kuma yana ɗaya daga cikin al'akara al-mubakkari na bin janna ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi musu albikir da gidan aljanna tun daga nan duniya akwai Abdullahi bin Zubair wanda ya karbi kalifanci yayi amma kuma aka samu matsala tsakaninsa da su Hajjaj bin Yusuf a Sakafe wannan wani tarihi ne daban me ya mun zo gaba za mu tarar da wannan to fa tasriku ila abi bakr a wannan riwaya sai mai ihu eh ihun gudumawa ya zo ya samu abubakar bin abi quhafa fa qala adayk sahiba yace ka je ka rike abokinka tun kafin su halaka ki fa kharaja min indina saboda haka abubakar ya fita daga ainihin wajenmu wato daga gidansu kenan wa alaihi gada'ir arba wato yana da irin kitson nan eh irin kitson nan saboda suna da gashi da yawa duddun kula duddun kula gashi shine gada'ir na gadira ni dai na tashi na samu ana kiran wannan kizo ana kiran sa doka doka doka na mata za ga matan filani a da na filani har da bare bari ko ko kuwa arab masu gashi da yawa har bayan nan wanda za ga suna kikkita shi suna kikkita shi hakan nan wannan shi ne to namiji zai iya ba dai kitso exactly irin na mata ba saboda barin sa watsa wani zai dame shi masu gashi da yawa amma kai da yake kanka gwagwayo mai za ta kitsa babu abin da zai yazo nan gashi bai kai gashi ba kullum ma yaran nan da suke barin gashi da abu dai muni yake yi muni yake yi kuma da yake su suna koyi ne da arna duk wanda ya koyi da arna man takabba bi qawlin fa huwa minhu amma musulunci bai hana ka bar gashin ka ba in ka bar gashin ka sai dai kuma ya maka umarni ka gyara sai ka gyara gashin ka amma ka bar shi haka da yawa dubu kai saboda kaga wani arne a tekulari ko a waya yana da shi kai koyi da shi kaga ba kai koyi da annabin ka ba alhali qur'ani ya ce maka la kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana na ya zo maza maza wato kaman tana ganin wannan kitso da yake kansa fa kharaja wa huwa yaqulu ya fita yana cewa da ya gansu talakin kaba a tare sun sa annabi a gaba a takuluna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu za ku kashe mutumin da yace Allah shine ubangiji na wannan kalmar Abubakar bin Abi ko hawa kenan ko fala hawan sai suka kau da kai gabarin annabi suka bar shi wa aqbalu ala Abi Bakr amma wannan karon sai suka dawo kan Abu Bakar suka ce kai ne kullum kake zuwa ka takura mu sai ma fuhu fu sai ma suka kama daka shi faraja ilaina yarta asma' بنت أبي بكر رضي الله عنها تتي فرجع إلينا يدعو جمه لا نمك شيئا من ذرائره إلا رجع معنا duk lokacin da muka kama kiban kansa kawai sai ya dawo saboda ya yi lauki ya ji jike kun ga wannan yana daga cikin matsayin abinda Abubakar bin Abi Quhafa yi domin kare abokinsa sai dai aka ke su kare yasa Allah ta'ala ya zabe shi shi da annabi su biyunsu kawai za su yi hijira tare kuma ya ambace shi a cikin Qur'ani ya za don haushin da kake ji na Abubakar kana yi a banza ne kuma yana gwada baka da imani kai munafiki ne ko bindiki ai wanda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya zabe shi ba ya zabe shi kamar mutum ne yanzu a duniya idan Allah ya baki kuɗi ba ya riga ya baki wai in kana so ya tsiya ce wallahi sai dai ciwon hawan jini ya kashe ka amma ba zai tsaya ce ba duk wanda Allah ya baki ɗaukaka ya riga ya baki wai ka ce zaka zaka dusa kai to kamar rana ce ta fito eh kai kuma ka ce zaka tsare hakkinta da da kafin hannu zai yi wala ta yasihu fil afadi shay'un idza taja an-naharu ila dalil wannan kenan wanda yake son ƙarin bayani sai dubi littafin da mala ya ambata a cikin wani abin mamaki ana cikin wannan yanayi yau a wulakanta annabi a dakin kafa gobe jibi a wulakanta ki gata citta cittata a wulakanta ki cittan cittata wane ne haka dai da abubuwan da suke faruwa cikin gari sai Allah tabaraka ta'ala ya kaddara ɗaya daga cikin jigogi na Quraishawa masu faɗa a je kuma a dangin annabi ya karbi addinin Allah ya musulunta. Da wannan gaba ta daɗa razana Quraishawa. Domin sun ce da ɗaya bayan ɗaya, da ɗaya da ɗaya ne ana watsa musu. Shi ne anan mala ya ce, Khilala hadha al-jawi al-mulabba, bi ghuyuni adh-dhulmi wal-'udwan ya ce a tsakanin wannan yanayi wanda yake kanannaɗe da zalunci da adawa wanda ake gwada wa annabi da sauran waɗanda suka rage a birnin makka zahara farkon ada a tarifa sai wani haske ya bayyana in aka ce albar ana nufin kamar walfiya kun san ko da mutum ya fito da daddare a lokacin hadiri sosai baya gani ana walkiya zai duba ya lalle hanya zuwa ya je wani waje wani abin mamaki kafin ya sai inda yake so ya je za a ga yi walkiya sau goma ko ashirin ma sai zai walala ko wala to shi ne abin da ake magana ana cikin tafiya a cikin duhu kawai sai ga walkiya walala ya zo ya ratsa aka ga hanya kaga masu tsorata za su tsorata wanda zai samu natsuwa kuma zai dinga samun natsuwa eh amma kamar yadda ake bayani ba a cika so lokacin da ake ruwa ana irin wannan walkiya mutane suna fita ba dole addu'a yake yi eh kakannin mu daga suna ce ana irin wannan walkiya wani lokaci yakan fadi akan gida ko akan wani abu yakan fadi idan ya fadi in walkiyan ya zo da hatsari zai iya faduwa in ya faɗi yakan tarwatsa inda ya faɗa amma ba a tako ne a suke fala mana wai ana samun wani ɗan ƙaramin lauje ko menene duk wanda ya samu zai kuɗi ya ce Allah ya talauci ba kyau gudun fatara fatara ba ki wato komai za a faɗa muku ga hanyar da za ka kuɗi cikin sauki amma mutane ba sa son su yi wahala ba za su bi hanyar kasuwanci ba ba za su bi hanyar noma ba ba za su bi hanyar sana'o'i daban-daban ba kowa baya son ya wahala yana son ya samu kuɗi lokaci guda amma dai abin da yake tabbatacce shine akwai walkiyan da yana tafiya tare da gurnani na ainihin hadiri akwai walkiyan da yake tafiya da tsawa to lalle wannan tsawon hatsari ne don ya fadi a kan bishiya sai ya taro da bishiya in ya fadi a gida ko a kan ɗaki sai ya rusa ɗakin kuma duk wanda yake ciki sai ya mutu to shi yasa in ana irin wannan aka dan fara kaɗan kaɗan to sai a fara addu'a in an ga hadiri mummunan hadiri ya ta to sai an hana da addu'a don ba haka ba komai yana iya faruwa na to amma wannan walkiyan alheri ne sai ya bayyana menene walkiyan ko mecece da ingantaccen hausa kenan وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مسلم حمزة بن عبد المطلب الله يتعالى ذلك ميتيتي علاقة da annabi bakon annabi ne ko da ke lima ya riga ya bada amsa yasa nan da nan lima ya bada amsa a ina son abin ne murkusa yan haya islamic da yan abin nan ne musu tambayoyi bakon annabi ne saboda muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib تغني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب تغني وأبو طالب ما بن عبد المطلب إيه إيه هكذا أبو طالب بن عبد المطلب كله كنت إيه ساكي دعوة بايا إيه أبو طالب بقى النبي ne ko kuma kakan annabi ne eh to na ce abdullahi bin abdul muttalib na ce abu talib bin abdul muttalib wato kun san daman ana son a tabbatar cewa ka tun wani lokaci ana tambaya wani zai ta ce eh baya so a kada labari ne wato a yi ta tafiya na أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة ya musulunta a ƙarshen shekara ta shida da annabci wala aglabu annahu aslama fi shahr dhulhijja ana ganin kaman a watan dhulhijja ne to kun ga watan dhulhijja kuma na shekara ta shida da annabci ai already wata na ƙarshe a shekarar kenan kafin a shiga shekara ta bakwai da annab kun ga kenan annabi ya yi shekara goma sha uku a birnin makka sai da ya shekara shida cor sannan baffansa hamda ya musulunta saboda wani dalili a dalilin irin wannan wulakanci shi kuma a dalilin ya musulunta wa sababu islami dalilin da ya sa ya musulunta anna aba jahal abu jahal kun ga dai gashi dangantaka tsakaninsa da annabi ga makwabtaka amma abu jahal kiyayyen da yake gwada ma annabi ya wuce misali مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما عند الصحا يوم يوتي النبي abin nan din dudun safa wannan safa da marwa a jikin dudun safa da ya ga annabi kawai ransa ya ɓaci fa azaku wa nalamin ya cutar da annabi ya wulakanta ke amma saboda Abu Jahal babban mutum ne ba wanda ya sai tungare shi ba wanda ya isa ya tangare Abu Jahal amma hatta waɗanda ba musulmi ba ba su ji daɗin abin da Abu Jahal ya yi wa annabi ba ashe Allah tabaraka ta'ala ya kaddara dalili ne na wani abu zai faru yasa in Allah ya jarabe ka da wani abu ko bata rai ne ko menene ana kyauta zaton alheri ya zo bayan ba sai karka yadda dun kayi hasara ko wani bacin rai ya zo maka kai ta kulla abin a zuciyanka kai ta addu'a sai Allah ya juya maka abinda ake so kenan Abu Jahal ya bai wulakanta annabi Allah ka ce fa azahu ya faɗa maka baƙaƙen maganganu ko ya ɗauki hannu ma mai yiwa ya dake shi maza Allah kuma baya ramawa tunda babbansa ne wa nalamin in aka ce wani alamin ya yi masa kata-kata abin da ya ga dama wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali kuma manzon Allah ta kitin la yukallimu annabi yana shiru bai masa magana ba ba abin da yake masa to kun ga yadda tsarin da'awa yake kenan amma kaga mu yana da wahala eh kai mana haka dai mu bar wannan abu ya sha mun ga harka ya nesa amma dai ka zo gaba na kace za ka mun saboda yanzu zamanin ya canza ba irin na annabi bane eh in ka faɗa zan fara maka in ka daga hannu ne ma zan daga in ka ce za ka yi kaza ni ma zan harba eh duk wanda yake kule za mu ce masa ta saboda mutane yanzu ba haka ba kamar mutum ya zo ya zo ya ce ai ba abin da kake kaza kaza kaza kaza ka kyale shi yasa nake son zara dan yan agaji duk wanda ya mun gangancin ba zan iya kawo shi ba in sa ku daka shi ya lauki darasi shi ya kawo kansa sai wajen hukuma ka je kai ka kawo kanka ba kira ta ba to amma kaga ko annabawan Allah musamman ma ka ce a kiristanci in an mare ka nan sai ka bayar ka ce ko za ka kara ko za ka kara a nan sai amma ni ka ga in kamare ne a yanzu dai kamare ne ɗaya zan maka uku lafiyayyu to a yi albani wa azzalim wanda ya fara shi ne azzalim ne Allah ya sauke to kun ga annabi mai hakuri ne to ashe lokacin da yake ta faɗin maganganu ɗin nan annabi maza Allah ya kiru fi Abu Jahal abin ya baki haushi to madara ba huwa Abu Jahal bi hajarin fi rasi yace kawai yana maka abun nan kamar kai ne mahaukaci ya dauki dutse ya jefe shi da dutse wannan Abu Lahab ma ya jefe shi da dutse fa shakkahu hatta nazafa min hujjam jifarsa da yi da wannan dutse sai da ya masa rauni haddini ya zuba ثم انصرف عنه الى نادي قريش عند الكعبة da sai ya wuce tunda safa ai kusa da ɗakin kaba ne saboda haka sai je inda quraishawa manya suke zama idan jira Isma'il kawai ya karo sai je zauna a gusa fajala sama hun ya zauna wa kanat maulatu li Abdullah bin Judana kawai sai ga wata ake wata baiwa mace ce ita abinda ake yi din tana zaune a gefe ba musulma bace ta ga abin da aka yi ta ce kai ta ce wannan ba abu ne mai daɗi ba duk da kasancewa babu wanda ya isa ya shiga babbansa ne ba wanda ya isa ya shiga tsakani amma ta ce abin babu daɗi kun ga sun tausaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan saboda haka sai makkanin laha ala safa tara zalim tana kan dudin safa tana ganin duk abin da ake yi وأقبل حمزة من القنا متوشحا قوسا tana ta tunanin me ya kamata ta yi ba ta ji daɗi ba ita kuma wace ce tun daga maza ma sun gagara shiga ana haka sai ga hamza babban annabi ɗaya daga cikin babbanin annabi ya dawo daga farauta shine alƙana mutawashshihan qausa yana rataye da bakansa dama shi yana daga cikin aladarsa kuma ko a yanzu duk wanda zai tafi farauta in dai farauta na musulunci ne na abin na jarumi ne ba mazauraci ba duk mafarauta sukan kwana a daji ba abin da yake tsorata su in dai farautan tsarin wato an bi tsari na musulunci babu tsari duk na zauna da mafarauta da yawa da abin da mu ma Allah ne ya taimake mu da ba mamaki karshe maimakon mutum ya zama liman sai ya zama mai dawa Tunda yanzu akwai abokan ma ko wadansu abokan ne sun yi nisa a ciki a lokacin har mukan kwankwashi labari ina wani malami yake wanda yake ba da magani mu je mu kai masa sadaka mu samu kaudabara ko wani abu makamancin wannan duk a da mun yi kuma wallahi zama da madaukin kanwa kike kawo farin kai daga gida za a kora mu tafi makaranta sai mu je mu tsaya a tsakani saboda haka mun yi mu'amala da yan farauta iri daban-daban yasa da dama daga cikin su mushrikai ne da dama daga cikin su matsafa ne wannan kuwa ya saba wa musulunci amma farauta tana da asali a musulunci tana da tushe ba ta ta kawai aka yi Allah ya kyauta na'am to ya dawo daga farauta yana rataye da bakansa fa akbaratul maulatu bima ra'at min abi jahal sai tace amadallah sai ta yi maza maza ya dawo a gaje ya kwana biyu baya gida sai ta ce kaji kaji kaji abin da ya faru da ɗan ɗan uwanka saboda ubanka baya nan sai a ce za a yi masa haka babu wanda zai iya kwace shi ba wanda zai iya kare shi abu bai kyau ba ta ba shi labari da ta ba shi labari fa gadi ba hamza shi kuma sai ransa ya bashi hankalin sa ya taki wa kana azza fatan fi quraishin a lokacin yana ɗaya daga cikin ingarmun quraishawa wa akattahu taqima kuma yana daga cikin waɗanda ake jin tsoro saboda fitinan su misali kenan nun na fada na fassara haka ya sauki fa kana da yasa ya dawo daga farauta maimakon ya zauna ya huta ko mai ne sai ya sake fita lam yaqif li ahadin kun wanda ya tare ka hanya yana ce a burka da dawowa kaza kaza yana neman ko labarin kan sai tani ba ya sauraron ka mu'iddan li abi jahal kawai ya kirya sai ya je ya samu abu jahal idza laqiyahu an yuqiya fihi yace in ya hadu da shi wallahi sai yayi masa kata kata ba zai barke ba kuma Hamza lokacin ba musulmi bane saboda dan dan uwansa ne kuma wannan mata yadda ta bada labari dan ai ya gwada akwai takin hankali ya za a wulakanta shi haka yanzu idan da ubansa yana nan da rai za a wulakanta shi haka ai ba za a wulakanta shi ba to ku yan uwan ubansa wato kuna gani ana wulakanta shi ba za ku yi komai ba kenan to ina dangantaka babu to shi yasa ransa ya bace to kaga na gida shi zai maganin na gida ai abin da ya faru kenan falamma da kalal masjida da yake da ɗakin kaba kawai sai gansu a tare kama ala ra'fi shi bai gama kowa ba abuja halin yake nema sai ya je ya tsaya a kanta ko kuma Abu Jahal bai san me yake faruwa ba ko yan majalisa ko bai san me yake gudana ba ya je ya tsaya wa kana lahu me ya je ya tsaya sai ya ce ya mufakkira sirri ya ce ya wanda ya maida wato shakiransa ta zamo yalo amma abin da yake nufi ya ce ya mai tusa a cikin mutane kalma ce na faɗe ta da hausa kai tsaye ya mai tusa a cikin mutane wato da girman Abu Jahal da matsayinsa kamar ya wulakanta ki so a wajen su in kun fali haka to ka zama kaskantar da mutum dun ba zagin da zaka masa sama da haka ita ya mai tusa a cikin mutane da duka wani da muke zaune ne kawai sai a ji liman ya ko ko to da Allah yanzu ilimin ya haka ya za a yi kenan liman za ka ja zuwa ya yi kuwa ya ne ga liman fita zai yi kada ni saboda me saboda ya riga ya ya kai matukan mu ala da mu ba haka amma an ce a kasan Germany eh sun tsaye zuwa al'adar sun gana zaune wanda ya fi iya tusa ma shi yake ba shi shugabanci Allah ya kasa ga wannan wallahi wala mu gaskiya ne ko labari ne kawai abin da ya faɗa masa kenan yace tashtumu ibn akhi kana zagin wulakanci wa ɗan ɗan uwana wa ana ala dini ya ce baka sani ba ne fa ina kan addininsa ya za ka zage gigi kadai in ne za ka zaga sai dai ka hala hada mu kuma daraba hu bil qawl kawai sai ya dauki bakansa sai ya kwada ma Abu Jahal akansa fakadjahu kadjan munkara shajjatan munkara ina masa rauni mummunan rauni ya kwada masa baka a gaban manyan mutane saboda shi bai gamsu ba fasara rijalun min bani makdure kawai sai waɗansu danginta daga kabilan banu makdure kawai sai suka miƙe hayyu abi jahal sai suka miƙe suka ce yaya za a wulaƙanta ɗan uwansu haka kawai babu gaira babu dalili alhaji su ba su san diyan da Abu Jahal yayi ma annabi ya tsara su su ba sani ba suka ce wannan wani irin wulakanci ne an faɗa masa bakar magana kuma an faɗa masa baka suka ce ba zai yi ba sai saurama masa wasara banu hashim shikenan sai majalisa suka fi kashe biyu akwai duniyan banu hashim su kuma sai suka tashi hayyu hamza su ne dangin hamza suka ce su kuma ba za su bari a wulakanta dan uwansu ba a tsaya a saurara me ya faru tunda hamza bai taba yin haka ba me ya faru fa kala abu jahal shi wanda aka kwada masa bakan abu jahal sai ya ce da u aba umara da ce gaskiyar magana ku bar baban umara ku bar hamza ku bar shi fa inni tabattut na akhihi sabban qabiha yace na zagi dan dan uwarsa mummunan zagi kafin na faru ku ba ku sani bane saboda haka wannan kwada sannan da aka masa taka kuma daga wannan lokaci Hamza ya mutu duka yasa kawai labarin sai ya bazo tunda da ma yi a babban majalisa ai bukan majalisan kasa ce ta dattawa ko ta abun nan kusan abu ya faru minti biyar yayi yawa zai wazo duniya gaba daya to kaman haka ne shi ne kawai yana komawa shi ne ya ce ma annabi to shi ma ya shiga addini mai maka bayanin mai daidai to shi yasa wadan suke ganin musuluncan hamza ta sa kurashawa sun razana kwarai da gaske saboda dalilin musuluncan hamza shi ne aka fito musulmi suka fito suka gwada kwanjinsu wanda da suke ɓuya su yi ibada za su fito fili mutum yana taba su zai mu ce za mu haɗa ka da hamza dole ka tsorata saboda in ya tunkare ka ba za ka yi labari ba wa kana islamu hamza wannan musulunta na hamza awwal al-amr farkon al'amari ne an fata rajulin wato wanda ya sanya bacin rai ga ainihin qurayshawa aba an yohana maula kuma shi ya ke a wulakanta ɗanta a dalilin haka ne a wulakanta ɗan ɗan uwansa ya ce ba zai yi ba kuma sharaha Allahu sadarahu tana Allah ya bude kirjinta fastamsaka bil urwatil wuqa yayi riko da igiya ingantacciya amintatta ita ce kalmar shahada wa tazza bihi muslimuna ayyuma tizajir musulmi suka samu ɗaukaka to sai dai bayan ya musulunta da kwana uku sai kuma wani dalili ya sa Umar ɗan Kaffa ya musulunta shi ma wani abin nan ne menene ogani wani kwage ne a cikinsu bayan kwana uku sai ya musulunta shine islamu umar bin al-khattab radiyallahu anhu me yasa umar dan khattab ya musulunta eh tun da zakanin su kwana uku ne kawai shine ai bayan sa yake cewa musulmi suka yi zanga zanga a zannin makka zanga zanga ta farko suka yi muzahara yasa zaka ji masu muzahara suna cewa dalilin muzahara kenan wannan bai inganta ba amma dai an san da umar dan khattab ya musulunta to manya-manyan jarumai ne a cikin ƙuraikawa saboda ainihin musuluntar su su ƙuraikawa sun ɗan rage abin nan saboda waɗannan to ya aka yi umar ɗan kasa ya musulunta alhali umar abin tsoro ne saboda ki akwai ƴar uwarsa fatima ta musulunta mijinta ma ya musulunta a ɓoye sun gagara bayyana masa saboda ne saboda suna jin tsoronsa saboda shi zai iya tattara mijin gaba daya ya buga shi da kafa to tsoron ta yake ji kwagan sayyid na umar ya zo sai ya hadu da wani abokinsa ya ce kai na faɗa maka musuluncin nan da karba kullum ina maka maganar musuluncin nan kamari ya ce masa komai ba suka sake haduwa ya ce ina so maka maganar musuluncin nan ya ce haba kai kuwa ya bin alkafa ka zo kana ta maza mini wanda ga musulunci a gidanku sai ya yi fallafa shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka bala daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته